أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى إذا ما manta ba muna cikin wato abdu nafsi alal fadail muka tsaya kan durus wa iba yadda annabi alaihi salatu wasalam ya bujiro da kansa ga kabilu sauran kabilu bayan an yi ɗari da kuma abin da ya kama da haka to shi ne wale yake durusun wa'ibar akwai darasai da ababen lura a cikin wannan abin da ya faru wale yake hadil kissa ita wannan kissa takshifu an madar jahdi wal kayyid tana yayi ma tsawon wato irin kokari da annabi alaihi salatu wassalam yayi ko kuma irin tsawon irin kokari da suka yi su wa'annan mutane wal kaidi su Qurayshawa kenan da kaidi makida allazi tabzuluhu Quraysh wanda Qurayshawa suka rika ya ai suka rika kokarin wato aiwatar da shi fi muharabati da'wa wajen wato ya kar da'awar Annabi alaihi salatu wassalam wa sahibuha da ma'abutin da'awar da'awar kanta da ma'abutin da'awar Annabi alaihi salatu wassalam wato kenan da kuma da'awar da ya zo da ita alal mustawal fardi a matakin individual ɗaiɗaiku shine alal mustawal fardi a matakin ɗaiɗaiku war jama'i da kuma jama'a ɗaiɗaiku su suna yaƙar da'awar a dunkulen su ma suna yaƙar da'awar to shine malam yace na biyu hamlu risalati irin yadda suka ɗau sakon annabi alaihi salatu wassalam fi mujtama'i dhalli a wani matattara wanda yake na fata sun haɗu ne akan wani abu da yake na ɓata ba na shirya ba ma'ana ma'anarsa shi ne annal musliha ku gane cewa duk wanda ya zo gyara sai yin karo a shiya lalle za a yi matsin kari za a yi man mutum abubuwa da yawa wani iri ta arafa a lai hannan wanda mutane suka saba da su za a yi ma inkari a sai ayin na wajen na alaihi a ba'ana saboda haka ya zai abin da iyayenmu da kakanninmu suke ka zo rana ɗin ka hana mu to shine yake cewa fa alaihi bi tawdini nafsi lalle ya kamata mutum ya kafa kansa eh ya kafa kansa alal mu'arada a kan cewa lalle zai samu wato contradiction zai samu sin karo eh za a rika masa fito na fito wal muharaba za kuma a rika yakarsa wal izai kuma za a cutar da shi to lalle wajibi ne wanda zai da awa ya gina kansa akan haka idan in ka san dawa baka da dauriya to ka kai dawa domin dawa ba ta rago wace dole dawa za ka haɗu da wa'annan abubuwan za a cutar da kai za a faɗa ma maganganu za a kaga abu ka san shi kuru-kuru sai wani ya kai kai baro ko kuma wani ya sai kawai duk gaba ɗaya karya kake bai ma yadda ba za a iya samun wannan ko wani ya cutar da kai ta bangaren abin da ya shafi lafiya da wato da jikinka. na uku liqa'u rasul sallallahu alaihi wa sallam ma'a ba'd al-qaba'i haduwar annabi alaihi salatu wassalam da yayi da wani sashi na kabilu lam yudkhil hal islam wanda musulunci bai shige su ba ya hadu da wasu kabilu wanda sun babu musulunci a cikin su walakin sai dai ala aqalli taqdir abu sa wato taqdirin misali dan kankani shine asara tasawul indahu irin tasirin da tambayoyi suka rika wa annabi alaihi salatu wassalam tambayoyi shine in ka isa kai kaza in dai annabi ne kai kaza wannan tambayoyin da suka rika na wato kalu walanta ba wai na yadda ba wa tashkiki da kuma kokonto shakka da suke fi ma wa alaihi min mu'taqidatin dangane da abin da suke akai da daga abubuwan da suka kudirce a zuciyarsa aqida an fahimta da kyau ko wa tasmarahum da kuma irin abin da ya fito shine istasmarahum ya tsorwurta ka adatin ilamiyya kamar wani kayan aiki ne ilamiyya da yake sanar da cewa li aqwami da yake sanarwa kan cewa ga yadda mutanen su suke wa diyarim da kuma wato gidajen su wato irin wannan taurin kan da wancan ɗabi'un da aka faɗa a farko shine alamun wa'annan mutanen da kuma alamun daga gidan da suka fito da kaga mutum in ya fara wani abu za ka iya gane wannan daga gida kaza ya fito lallai wannan tarbiyya ko rashin tarbiyya idan aka ce ba wani dan gida kaza ne zaka ce ai zai aikata ko ko kirki ko rashin kirki idan aka ce dan gida kaza ne aka ce zabanin abubuwan da yan gidan suke sai a rika mamaki cewa ya aka yi haka aje yan gidan ba haka suke ba idan urifa sababu badal al'adabu haka laraba suke fada wai in ka san dalilin abu ai mamaki ya kau ba kai ba mamaki idan ka ga bai bane ma za ka yi mamaki haituli nahu sai da su sai da hatta suna bima wajadu suna yin zance ne suna tattaunawa ne suna magana ne da abin da suka samu fi safratihim hadi a cikin wannan tafiyar ta su wata tafiya ila fi rihlata shidai wa sai lokacin sanyi da zafi sama a winta wannan tafiye tafiyen da suke to kawai abin da suka su abin da suka sani kenan da kuma yaki kai farmaki wannan abubuwa hukun malamai suka ce su suka sani su je su yi tafiya lokacin sanyi da lokacin bazara sannan kuma da irin yadda suke kai hari ko ko su kara kan shi kenan fikiran su kawai wannan kasuwanci to shine fi safarar timazi wata yadkuruna mallakau da sannu wato ko ko wata yadkuruna za a ambata ma mallakau da wanda suka haɗu da su wa mallakiyahum da wanda suka haɗu wato waɗanda su suka haɗu da su wa mallaki yau da kuma waɗanda suka haɗu da su ta ɓangare daban ke mutanen da suka haɗu da su da su kuma waɗanda suka haɗu da su wa ma hiya al-ahadithu allati darat ma'ahu da kuma menene al-ahadith mana abin da yake faɗa a nan da sannu za a gaya ma su waye suka haɗu da wa'annan mutanen su wayancan mutanen da suke annabi inkari su waye suka haɗu da su idan aka ce haɗuwa idan aka ce misali na haɗu da malam murtala shi ma ya haɗu da ni kawai tantar sun aka canza amma da haɗuwa ce na haɗu da shi ya haɗu da ni shi ne wanda na haɗu da shi da wanda ya haɗu da ni an fahimta da kyau ko shi ne kawai abin da aka kawo a nan shi ne malam yace kuma za a faɗi wa mahiyar ahadisu lati darat ma'ahu za kuma a faɗi irin maganar da ta gudana tsakanin su wa hadha maktabun azim wannan wani abu ne wanda yake wanda aka yi shi babba maktab بحد ذاته أكن كنسا وتعريف بالإسلام وقضيته لكم إذا ذاك تم مسلمتي وقضيته دي إرن يدي مسلمتي يكي حكمتي ما لإنتي نوضو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم كسيني النبي عليه الصلاة والسلام دي كتن جيبا يفرقو ينا سكتي سكتي الإفراد والتفريد أن قال لكم النبي بايا سكتي في فرصة daga cikin wata dama shine fursa min al-furasi daga damomi da ya samu baya sakaci annabi ya samu dama to yana amfani da ita baya sakaci sai ta wuce a zo ana cewa da na sani kaza aw majalin ko wani fage min min al-majalat daga fage da ake da shi da yawa fi tablighi da'wati dangane da isar da'awata annabi baya sakaci fa huwa yahduru al-mawaqif kunda har yana halartar abubuwan da ake yin su shekara shekara wa yajal aswaqa kuma yana zai kewa kasuwanni wa yaltaqi bil wafud kuma yana haduwa da ayari sune al wafud al wafud shine ayarin jama'a qaba'ila yana haduwa da su kabila kabila wa afradan da kuma daidaikun su ma da yake na biyar albatu amma wa wa mahdan yana neman wato ma'awa mafaka wa mahdan da mafaka har yau duk ma'anin su daya ma'azan da ma'awa duk ma'ana duk mafaka yake ne lidda'awa ta dangane da awarsa tahtamibi wanda za ta ba shi kariya hatta ta kuna auratin talika har da awarsa ta zama cewa aura mai yanci talika takakken yanci eh wa zalika mali yace haka nan fa fitta tabu'in nasi dangane da bibiyan mutane da yake wata kasudu mawaqi'ihim da kuma wato nufatar inda suke sauka wa manazilihim da kuma masaukansu. Na shida, istikhdamu Quraishin fi sadi a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Irin yadda wato Quraisha suke nemo kayan aiki. Istikhdam shine mutum ya sami wato me istikhdam din ka na tuka to. Mutiya ko ita za a dauka ita ce abin da za ta taimaka ma kai aikin. To saboda haka kayan aikin wato Qurayshawa da irin abubuwan da suke nemowa na taimako fa sai din su wanda suke nemowa na taimako fi sadi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan toshe hanyar da'awar Annabi alaihi salatu wasallam wannan ma da yake akdar wasila ita ce mafi wato hatsarin wato hanyar da ilamiyatin da suke zanarwa da ita ma da yake ana zaka a yanzu ma tsaya ka ji wa huwa ammuhu abu lahabi ana zaka abin da suke cewa ana zaka ku saurara ku gani kun ga ba yanzu sai su rika gaya sauran mutanen zaka kun gan shi can wa huwa ammuhu abu lahab wannan da yake kiran ku babban safa dan uwan mahaifinsa shine abu lahab abun nufi a nan wannan makami ne da za a turki annabi da shi na cewa babban sama abu lahab bai shiga musulunci ba kuma kun ga wai bai yi addinin sa wani haka dan me za ku shiga addinin sa tun daga ƴan uwansa ma iyayensa sun ki shiga to shine ma da yake aksara wasila ke mafi hatsarin hanyar da suke amfani da ita har ka cewa ƴan uwansa ma iyayensa ma sun yarda da addinin sa wa ba shakka zalika ala nafsi rasul sallallahu alaihi wa sallam wato da abin da wato yake tsanantawa annabi alaihi salatu wassalam dangane da cikin zuciyarsa da yake samun tsanani allati yad'un nas bil kalimati tayyiba shi da yake kiran mutane da kalma kyakkyawa wa huwa wahidun garib alhali shi kadai ne garibin kuma bako yara aqrabun nas ilai yana ganin mabiya kusanci a gare shi abun nabi a can wa ma shakka zalika ala nafsi rasul ma din da zaka iya cewa mausula ce ko sila cewa ai abin da yake wa annabi alaihi salatu wasalam nauyi a cikin zuciyarsa yake jin nauyinsa to shine kasancewar ɗan uwansa na jini ma sun ci karɓar da'awarsa kuma har su suke korarsa ma to na abin ya neman nauyi yana jin da da nauyi kwarai da gaske to shine ma ne yace wa huwa wahidun garib alhali ga shi kadai kuma bako yara aqrabun nas ilayhi domin inda yaje yana bakunta inda dan garin da yake cikin Madina ko Maka kun ki kyale ke da'awa nan ya fita ma ya tafi wata inda ba a san shi ba nan ma sai kun bi shi to shine yake cewa yara sabun nasu ilaihi yusaridu sai ga mafiya kusantin mutane a zuwa gare suna koransa amma man nasu a gaban jama'a to shine sai su rika nuni su sauran kafirin suna kun ga wancan kanin baban sa ne kun gane ku wancan bawan mahaifinsa ne har da ji ake kaka kaga mutane da yawa su ce a to gaskiya akwai alamar tambaya mutane ba su san ka ba an ce wancan ma kanin mahaifinka ne yana Allah ya wadai da abin da kake haka dole ya zai zai ba musu shakku in dai ba wanda suke da ilimin abun ba to shine malam yake cewa duk da haka wa yarihi bil hijara su suka janyo aka rika jifan sa da duwatsu fa yadni a tsiwai aka yi man rauni a kafa diga digansa wa ya tuttura ba ala ra'atihi wa wadihi su rika zuba makasa a kansa da fuskarsa wa yaqulu lahu tuham kuma su rika jefa masa tuhuma wa huwa al-ma'rufu bainahum al-hali shi sananne ne a tsakanin bil amanati wajen amana duk kafin ya zo an ba su labarin sa cewa yana da amana wasu riki da gaskiya wani wafa da suka alkawari amma duk da haka ina idan yayi rinjaye a kan istahwaza alaihi bi shaytan na bakwai fi katwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi nasrillahi lahu lalle annabi alaihi salatu wasallam yana da cikakken amincin cewa lalle an Allah madaukakin sarki zai taimake shi ja'alathu la ya'atu wa la yamallu wannan ta sanya la ya'atu baya yanke kauna la ta ya'atu min ruhihi wa la ya'ituna al-kafara wa la ta'milu min makrihi wal aminuna al-fajara ma baina khawfin wa raja takunu nafsin barara inda imam shafi ko wa la ya'atu min ruhi la illa al-qawmul kafiruna ko kafirun sai ke cewa wato la ya atu baya yake kauna wa la ya mallu kuma baya kotawa wa yana abu fi na shirin dawa kuma yana wato jajircewa wajen yaɗa dawa fa hadi kabilatin taruddu wannan ita ce kabilar da take mai da shi tana da rajabtin dinsa wa tilka la tasma'u ilai wannan kuma kabilar ba ma ta sauraron sa kwata kwata wa ukra taqul wata kuma kabilar tana ce da shi qawmu a'rabu a'lamu bi kun ji suka mutanensa su ne a arabu a alamu biyu suka fi kowa cikakken sani a kansa wato abin nufi shi ma abin suka ne sun fi kowa cikakken sani a kansa kuma sun kiyar dare kamar yadda muka faɗa a baya mala yace na takwas sabru rasul sallallahu alaihi wa sallam ala mashaqi da'wati irin hakurin annabi alaihi salatu wa salam amsa wa alhalu ad-da'wati nadawa wa awaikuha da irin jarrabe jarrabe wa tab'atiha da masibu an gane ku wannan tab'at wato ad-da'b ne wahala sannan shi ma awai shi ma wahala yake nufi musiba da wahalhalu mashaq ma shi ma haka duk yana nufin wahalhalu walam yudha'ibahu mawqifu sukhriya duk da wannan matsayin da suke da shi na yi wa annabi izgiri bai taba sa annabi rauni ba suna yi izgiri yaskharunahu suna yi izgiri amma bai taba wato yin rauni akan haka ba walam yahbitu himmatahu kuma wannan din bai taba rushe himmar annabi alaihi salatu wassalam ba istihza'a mustahzi mustahzi izgilin bai izgili bai taba sa annabi alaihi salatu wassalam ya ja da baya ba domin zai to ku rika kun gaihi wai gine gideye sai ce ya taba a ga gideye ya cikin ku ba haka kaga wannan izgili ne ga wanda ya fi kowa giriya amma na abun bai taba sa ya ja da baya ba au min al kaba'ili ko kuma daga cikin kabilu su ma wannan izgilin wal afradi da individual din su sai dai ku alwafidina ayarin jama'a ala makkata ga wanda suka zo maka ko wanda suke cikin maka mu sun marwa na abin ko kadan baya damuwa na tara albadau bi da'wa ila tauhid idan za ka yi da'awa ka fara kiran mutane zuwa ga tauhidi wato al'aqida awwalan da su malam albani suke faɗa a shi ba laifi bane duk inda kaga mutum zai yi wani ta'adi rashin kyakkyawar aqida zai iya sa kai komai domin kana da kyakkyawar aƙida to za ka tsaya a daidai tsarin annabi alaihi salatu wassalam abinda annabi ya zo da shi ba rage ba da to rashin kyakkyawa aƙida ko kowace irin rami aka zo da kowace irin guguwa ta zo za ta iya ɗiban ka kowace iri ce mai kyau da mara kyau za ta iya ɗiban ka domin ka zama kan kurati bai nasiriya to shine ma da yake cewa albadau bidda wa ila tauhid in mutum zai da'awa ya fara da kadaita Allah ya annahu asasul islam domin shi ne tushen musulunci wa aslu da'awatin rusuli alaihi musallam kuma shi ne asalin da'awar manzanni gaba ɗayan su abinci Allah ya tabbata a gare su malai yace ma'rifatul mushrikina lalle mushrikai suna da sanin cewa wa fiqhihim da fahimtar su li kalimati la ilaha illallah cewa sun fahimci me la ilaha illallah take nufi sun santa kuma sun fahimce ta wa annaha tahdumu kullu mu'taqidatihim alwataniyya kuma cewa za ta rushe shine ta hadin za ta rushe duk wani abu da suka kudurce alwasaniya na gumaka shi za su ki karba domin suna gani a ja'ala al'ali hata ilahun wahida ko kaga suna faɗa wannan wannan wanda yake faɗa wannan ya san cewa idan ya karbi wannan kalmar fa ta rushe wasu abubuwa da ya kudurce wa an zama ta yi kufuriya da kuma tsarinsu na kafirci gaba ɗayan su karɓi wannan dai ya rushe wani ya za ta hammalul muƙawama saboda haka ma suka jure ولم يتفوهوا بها بتفرتا تبا اي suka jure shine tahammalul muqawama suka jure walam yatafawwahu biha ba su furta ta ba atafawwu shine daga al wato fi amin yaquluna bi afwahihim bakuna ko idan suna faɗa da bakunan su to haka sai kamar yanzu mura kadin da yake damun na masibu ai kaga na tafawwahu biha muna faɗa da kowa ya zauna haka je yana faɗa kai to ji wannan fa sun dame mutum to su abin ya zo cikin zukatan amma sun kasa furtawa yana cikin zuciyarsa yana damun su abin sun san cewa lallai ba abin da wannan ba Allah ya zo da shi gaskiya ne kuma dole sai ya ruke da awarsu amma da bai tafawa hubiya sun kasa fitowa fili ce mun yarda da cewa wannan kalmar da wannan bawan Allah ya zo da ita gaskiya ce amma mu ba mu yarda a kyale mu a rusa mana abubuwan da muka zo da su ba shine lamai tafawa hubiya walau ala sabilil mujamala ko da ta hanyar wato fi mujamala irin mutum ya faɗa abu amma kawai ya kirki dariyar ya kirki sun kasa ko mujamala sun kasa to shi ma da ya kawo asila wanda karatunmu na gaba za mu tambaya a kai malai ce bidayatul islamil bidayatul islamil ansa fara musulunci na wato fara musuluntar mutanen madina lokacin da za su fara musulunta da karka na ahlul madinati aksara nas تجاوبا مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة متانا مدينة سوكتن كتنتي أكثر الناس تجاوبا سنة مفيا يوم متاني أمسى النبي عليه الصلاة والسلام sun fi kowa amsar kiran annabi ma da'awatin rasul tare da wato dangane da da'awar annabi alaihi salatu wassalam inda ma arada alaihim islam yayin da ya bujoro musu da musulunci ba kabilar da ta karɓi musulunci suka karɓa dandazo na mutane da yawa fiye da kabilar wato mutanen kamar mutanen madina to shine ma da yake cewa walamma kadima abul haitham to ga labarin zai fara yayin da abul haitham ya zo wanda ake kiransa anas ibn rafi' yayin da anas ibn rafi' ya zo makka alkunyarsa shine abul haitham wa ma'ahu fitiyatun min bani abdul ashhal to a tare da shi akwai wasu matasa daga kabilar banu abdul ashhal fihim iyad bin mu'az a cikin wayannan mutane akwai wani mutum da ake kira iyad ibn mu'az yaltamisuna al-hilfa min quraish suna neman haɗin kai da taruwa zama guri ɗaya tare da quraishawa ala qawmihim min al-khazraj cewa wato wannan mutanen su zo su ba su gudunmawa dangane da yadda za su zo su fi ƙarfin quraisha mu khazraj kabilar khazraj sami'a bi amr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun san dama su haka ake yi a wancan lokacin idan mutane suna zo karfin jama'a ana faɗa da zali tsakanin kabilar amfili da jikum to kawai sai su je su tabi sai su nemi agajin wata kabila daga cikin kabilun nasarawa sai sai kawai su zo su ba su agaji a tarar su wato jikum din kun fahimta da ku to da annabi ya ji labari an tafi za a yi wannan da a tarar wa kadira dama auzu da kadira sun mai karatun tarihi ya zan ba a ga miciji ba a ga miciji ba a zama ido a ɗaya wanda za mu zo nan gaba mu ji yadda annabi ya haɗa kawai to shi ne yake cewa sami a jihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ji labarin su ba a taku sai ya je musu fa jalasa ilayhi yana zuwa sai ya zauna a cikin su fa qala lahu yace da su hallakum ila khairin mimma ji'tum lahu shin hallakum shin wato wani alkhairi ya zo muku mimma ji ko kuma kuna tare da wato wani alkhairi mimma ji'tum bihi ko kuna buƙatar wani alkhairi mai maji tumbi dangane da abin da mai maji tumbi fiye da abin da kuka zo da shi kuna buƙatar wani alkhairi fiye da abin da kuka zo da shi kalu dai suka ce wa ma za ka menene wannan alkhairi kalu dai ce ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ni ne manzon Allah ba ta ni ila al-ibad wanda Allah ya aiko ni zuwa ga bayi ad'uhum ila an ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a na kira su cewa su zo su bauta wa Allah kada su tarayya da Allah da kowa kuma da komai wa unzila alayya kitabu kuma an saukan min da littafi thumma zakara islam sannan sai ya ambaci musulunci wa tala alaihim alquran sannan kuma wato ya karanta musu alqur'ani to فقال اياس بن معاذ shi wannan ba Allah da ake kira Iyas ibn Mu'az kawai sai ce wa kana gulaman shi kuma yaro ne hadasan matashi dan bana bakwai shine hadasan wannan shekarun sa kanana ne ai qaum ai qaum bi ma'ana ya qaum ya ku mutane hada wannan da kuka ke gani wallahi khairun mimma ji'tum lahu daren sai da Allah ya fa alkhairi dangane da abin da kuka zo da shi fa qada abu al-haytham hafnatan min al-badha sai wanda ake kira abul haisa kawai sai dauki wata kwatanniya an gane ko eh min al-badha wacce take yar badha ce kamar a ce kwatanniya ce mai kwarin gaske tukunya irin kasuwa tukunya sai ya dauka yar badha ce kamar a ce ma kaza dan mudulli ko dan waje kaza saboda haka yana dauka wannan tukunyar fa zaraba biya fi waje biya su bil mu'az sai ma ka ta abusar iyad bin mu'az wanda ya tashi yace abin da wannan ba Allah ya zo da shi biya kuna ku alkhairi shi wanda Abu Lahab bin ya dauka ya maka mar afusta wa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anhu annabi na ganin haka sai tashi ya rubutu ya wansara ku ila madina sai suka koma zuwa madina wa mata iyad bin muawiya iyad ibn muawiya sai rasu wa sami'u inda mauti yuhallilu Allah sai suka ji a yayin mutuwa sai yana cewa la ilaha illallah la ya musulunta la ilaha illallah yana ta faɗa wannan kalmar wa yukabbiruhu yana cewa Allahu akbar wa yahmaduhu yana cewa alhamdulillah wa yusabbihuhu kuma yana cewa subhanallah hatta ba ta har ya mutu ya hayyu ya qayyum mala yace fa ma kanu ya shukuna ba kasance suna kokanto ba an kadima ta musulma akan cewa lalle wannan ba mutumin ya mutu musulmi saboda haka idan ana magana cikin musulmai kaga akwai wannan bawan Allah da ake kiran sawa ya su bin mu'az wanda za ga suna ne da wahala ka ji shi yanzu ni ban taɓa ji ba kowa a a cikin sunayen larabawa dikar ko a cikin zo da za ga wani lokacin amma ko kuna jin sunan iyas iyas bin mu'az da da da hamza am da sinin kai alaikum salam na'am mu kuskure suka yi nan na biyu shi ne na farkon shi ne daidai iyas bin mu'az ne sai ku gyara yawa ya da bin mu'azzin ne yawa to shine ma da yake cewa ina ne oke na da gudu sami'uhu inda mauti oke wa fi sanatin hadiyati ashara a shekara ta sha ɗaya kuwa min al-bi'tati da aiko annabi alaihi salatu wassalam arada nafsahu ala sittati nafar ya bujirar da kansa a wata wato wata kabila guda shida min al-khazraji daga cikin khazraj kabilin nan guda shida kuwa malam mubarak kuri ya kawo su da yake cewa a a a na farko su ne wato Oke shi shi yana ganin yawa arata nasu ala sitat nafar min al-khazraj inna al-aqaba ya gudanar da kansa a bisa wasu tawagan mutane su shida daga cikin wato hazrat min al-aqabati a lokacin da aka yi aqaba tambaya ta ta farko anan shine kafin mu je aqaba shi aqaba me ake nufi za ku jana cewa al-aqabatul ula sunan guri ne ko na abu ne baro ko kuma menene tambaya ta da zamu malaman islamiyya kenan ko kawai sai wa yara kuke al-aqabatul ula zan zo gurin wayannan mutanen shine kamar yadda mubarak kuri malam bai kawo su ba anan yace akwai zakwan ibnu abdul qais daga cikin banu zuraiki shi ma a cikin kazraje yake akwai ubadatu bin sami sannan akwai yazid ibn sa'laba akwai abbas ibn ubada ibn nadla akwai abul haytham ibn tayyahan sannan akwai uwaimu ibn sa'ida duk ya kawo wayannan mutanen cewa suna cikin wannan nafar ɗin da malam ya kawo a nan wannan tawagar mutanen majalar su ma a wajen suka suka zauna tare da annabi alaihi salatu wassalam wa da'ahu ila Allah azza wa jalla sai kira su zuwa ga ubangiji mai girma da buwaya wa rada alaihim al-islam ya bujiro musu da musulunci wa tala alaihim al-qur'an ya karanta musu al-qur'ani wa kana mimma ja'alahum yaqbaluna al-islam yana daga abin da ya sanya suka rika karɓar musulunci na cewa annal yahuda kanu ma'ahu fi biladi yahuda sun kasance tare da su su wayannan kabilun su ba yahuda bane kabilu ne khazraj da aus da sauransu da banu tamim da banu kaza banu banu kaza da dama wannan kabilun da ake da su to saboda haka sai ranzu akwai yahudawa irin su banu nazir banu kairuka ko wayannan kabilun manya na yahudawa suna cikin su to sai zanto suna musu gori wa kanu ahli kitabin wa ilmi su kuma yahuda suna da littafi kuma suna da ilimi ga taura nan da yawan sun haddace ta kuma sannan suna da ilimi wa kanu hum ahli shirki amma ba su kuma su sun kasance ma abota shirka ne su wayannan kabi sauran kabilun mushrikai ne wa ashabu ausani kuma ma abota gumaka ne wa kanu qad gazawhum bi biladihim sun kasance suna yakar a garuruwan su wa idza kana bainahum wa bainal yahudi shay'un idan aka samu wani misunderstanding tsakanin su da yahudawa kana al yahudi lahu ya yahuda ce da su inna nabiyana lallai mu annabin mu mabu'utun ai aiko shi haka al'ana kada dalla zamanu na tabi'u zamanin sa ya shuɗe ga shi muke bi suna musu gori fa naqtulukum ma'ahum qatl 'adi wa iram wallahi kuma sai mun yace ku tare da taimakon shi wannan annabin namu irin yadda aka yaki adawa da iram da aka ce irama zatil imad mutanen iram kamar yadda aka yake su mu ma haka za mu yake ku falamma da'ahum ila al-islam yayin da annabi ya kira su zuwa ga musulunci waɗannan mutanen da yahuda suke wancan goro da zara ba a zo mu ila ba a kawai sai sakin ya kalli sashi fasalu suka ce ya kau ya ku mutane ta'lamuna wallahi innahu lannabi allazi tu'adukum bihi yahud cewa kun san cewa wannan ko wallahi shine annabin da yahuda suke muku alkawari cewa za a aiko muku naku annabin kuma wallahi domin yahuda sun fi su karatu sun karanta a taura cewa wato za a turo wani annabi kuma daga cikin larabawa to su da cikin larabawa ba su ma sani ba to shine wanda daga cikin su yake cewa wannan annabi shine da ake ce mana za a turo shi wala yasbikan da kuma ilai kar ku sake arga ku karban musuluncin sa suka ga junan sa haka ba a jabu kawai suna jin a gara ma yahuda sun tsotsara musu sai suka amsa wa annabi shi ma da awu ilai min al-islam dangane da abin da ya kira su gare shi na daga musulunci وقالوا جنس كتي إنا قد ذكرنا قوم تركنا قومنا مو كم منبر متانم ولا قوم ولا قوم بينهم من العداوة والشرك ما بينهم باب وتمتاني waɗanda suke da wata adawa da shirka wata take tsakanin su fiye da wayannan mutanen kowa sharri da kuma sharri wala qaumun bainahum min al adawa babu wasu mutane wanda a tsakanin su akwai wata adawa wa sharri da kuma sharri ma bai nan irin wanda yake tsakanin wayannan mutanen babu ba a ta an yadda akwai an yadda ma'ahumullahu bika da sannu Allah madaukakin sarki zai hada su sakamakon zuwanka a lokaci daya fa sanuqaddimu alaihim da sannu kuma za mu gabatar da kai a gare su wa nad'uhum ila amrika kuma mu kira su zuwa ga umarninka al'amuranka wa na'rudu alaihim alladhi ajabnaka ilayhi sannan kuma mu bijiro musu da abin da muka amsa ma kiransa min hada din na daga wannan addini fa in yajma'uhum Allahu alayka idan ku Allah ya hada wancan mutanen da muka gaya ma yanzu duk suka yi da kai fala rajulun a'adda minka to ba wanda ya fi ka buwaya in dai kowa ya karbi da wannan da muke faɗa to ba wanda zai fi ka buwaya sun masarfu ila biladi sannan wannan mutanen yan kabilin nan nafar sai su koma garuruwansu wa wa'aduhu al-muqabalat al-'am al-muqbil suka yi annabi alƙawari cewa shekara mai zuwa za ta dawo za ta haɗu shine wa wa'aduhu suka yi ma alƙawari al-muqabala za ta haɗu da shi al-'am al-muqbil a shekara mai zuwa falamma qadimul madina yayin da suka je madina da auqawmahum sai suka kirawo mutanen su ila islam zuwa ga musulunci wa zakaru lahum min amri rasul sallallahu alaihi wa sallam suka ambata musu irin al'amura annabi alaihi salatu wassalam fa fashe islamu fi nan da nan sai musulunci ya yaɗu a cikin su falam ta buka darun min duwalil ansa ba wani gida da ya raguwa daga gidajen mutanen madina illa wa fiha zikrul rasul sallallahu alaihi wasallam fa sai sai da ambata annabi alaihi salatu wassalam ya fada cikin wannan gidan ba wani gida a madina da bai san annabi alaihi salatu wassalam ba ko ya musulunta ko bai musulunta ba kowane gida sai da da'awar annabi ta je gida mali ce bai'atul aqabatul ula tambaya ta anan me bai'a bai'a dai mun san me kauya al aqaba din nake tambaya al aqabatul ula me ake fassara shi wasu taron jama'a da ba su wuce wani adadi ba sai wani Ibrahim yi karatu kayan kana kan hanya kana kan hanya amma watakila kafin mu gama karatun za ku gane me aka ba haka dai malamai za ku ji suna faɗa amma yana da kyau ka gane me aka ba tulkula da asaniya da yawa an ka gane ma'anar noni da ma ka fassara noni amma dai ka gane me in aka ce al'aqaba tulkula me ake nufi bai a dai ka san me ake nufi to mi kauya al'aqaba al'ula na al'aqaba tulkula ba da amin min al-muqabala fil ula bayan shekara daya dangane da haduwa ta shekara ta farko inda da aka ba wato inda da aka ba a gurin da ake kiransa aka ba shi za na tambaye ku guri ne ko taron jama'a wasu jama'a da suka haɗu ko kuwa wani abu ne na daban malamai sun yi maganganu da dama kun gane al'aqaba wasu suna cewa ismul makan ne guri ne da aka haɗu wanda wasu manyan kabilu kamar yadda malam ya faɗa kamar yadda wasu manyan kabilu suka zo suka zazzauna a wannan gurin annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya bujiro musu da ya bujiro musu da musulunci suka karba sai ake kiran wannan al'aqabatul ula haɗuwarsa da manyan mutane na kabilu karan farko kun fahimta da kyau ko to shine ma da yake cewa ba da alim min al muqabala al ula bayan shekara ɗaya dangane da haɗuwar da aka yi ta farko inna al aqaba a gurin da ake kiransa aqaba da al hajji sai lokacin aikin hajji ya zagayo ja alhaji wafdun min al'ansa oke sai wasu ayari suka zo aikin hajji idna ashara rajulan maza goma sha biyu asharatan min al-khazraj mutum goma daga cikin khazraj eh shine asharatan min al-khazraj mutum goma daga cikin khazraj wa tsanani min al-aus mutum biyu kuma daga cikin aus kabila aus ina ji malam kamar a can gaba dai ya dan zayyana sunansu shi malam ina ga ya fito da su ko ba anan ba ko aka ba ta biyu akwai inda naga ya zayyano sunaye to shine ma da yake cewa falaqau falaqu sallallahu alaihi wasallam bil aqaba sai suka hadu da annabi alaihi salatu wasallam a gurin da ake kira aqaba anan za mu fahimta cewa al-ismul makan ne wa bay'uhu suka yi masa mubaya'a bai'atul aqabatil ula sai ake kiran wannan mubaya wato mubaya ta farko a gurin da ake kira aqaba wa qad tahaddathat ubadah bin samit al-khazraj a wannan gurin ne akwai ubadah ibn samit al-khazraji wanda shine ya tattauna anil bayati fil aqabati al-ula dangane da wato mi kauya da suka yi a haduwa ta farko فقال جئت كنت في من حضر العقبة الأولى. يتنين سمت أن أخي عقبة فرقوني. wanda suka halarci gurin da ake kira akaba na farko wa kunna isna ashara rajulan yace kuma mu goma sha biyu ne fa baya ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa yace amma ba kanku sani kar ku manta cewa mun yi wa annabi alaihi salatu wasallam mubaya ne wato ala bai'atin nisa irin yadda mata suke me yake nufi anan irin yadda ake neman mata su karshen suratul mumtahina Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله to wayannan shine mubayar kaga duk matar da zo za ta musulunta sai annabi ya karanta mata wannan to shine ubaru bin salim yake cewa mun yi ma mubaya irin wanda aka nemi mata su yi mubaya akai wayannan matakan na farko wa zalika qabla an tufrada alaina al-harb amma ba lokacin mu a wajabta mana yin yaki ba an umarce mu ne ala Allah bi shirka billahi shay'a kada mi tarayya ga Allah da komai wala na shirka kar mi sata wala na zini kar mi zina wala na qtula auladana kar mu kashe ayyan mu wala na bi bibutani bibutani kan mu zo da kiri naftari baina aidina wanda za mu kirkira da hannunmu wa arzulina da kuma kafan mu shine mu kai dan da ba na mutum ba sai ta zina a waje ta kawo dan gida ka sa nan akwai sai gamdakaske wanda Allah yake yi amma idan mace ka auro da dama tana da musamman ba ta san ka aure ta to ka yabo ka auro matsala domin za ta iya ba da kanta zuwa ga wani a waje kuma kuna da aure kuma ba da za ka kore ka in ba kama su kai ba ko ka kama su kai yana da wahalar sha'ani idan kai kadai ne to yi za ba hikima in ka je gurin mace ko da wasa ta ce ba ta yi da kai karbu da ita ko ka kyale ta sai Allah ya baka wata wacce ta bi ta amma wallahi in ka makale ka ce sai an shawo kanta ta hanyar iyaye ta kaza Allah akwai wanda take so din yana nan a mai dinta sai ka samu matsala to wannan abubuwan su ya kamata a kalla to shine ma ne yake cewa wala wala wala nabtari baina aidina wa arzulina wala na asi kuma ba za mu saba wa annabi alaihi salatu wassalam fi ma'rufin cikin duk abin da ya umarce mu wanda shari'a ke da shari'a fa yi wa faitum idan kuka cika wayannan falakumul janna to aljanna ta tabbata gare ku wa in ghashitum idan ko kuka yi alkut kuka tawaye min zalika shay'an kuka tawaye wani abu daga wannan abubuwan daga alkishu ne man gashe na falaita minna to sai yake cewa wato fa amrukum ila Allah azza wa jalla idan kuka tawaye wani abu daga shidan nan da aka lissafo ba za ku yana gurin Allah akan wannan idan aka tambaye ku wata irin mubaya'a me annabi ya gaya musu a gurin mu baya al'aqabatul ula sai ku ce ya ce kada ki shirka ko wannan aya ta karshen suratul mumtahina ita zaka tuno kawai sune kalmomin da ya faɗa kamar da ya tabbata hadisin bukhari annabi alaihi salatu hadisin ubadah bin sabit annabi yana cewa ta'alu bai'uni ala alla tushriku billahi shay'a haka ya faɗa hadisin bukhari ku zo ku yi mun mubaya akan cewa ba za ku yi tarayya da Allah da komai ba wala tusriku kuma ba za ku yi sata ba wala tazmu ba kuma za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum ba kuma za ku kashe ƴaƴanku ba wala ta'tu wala ta'tu bi butanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum ba za ku zo da kire ba wanda za ku kirkira tsakanin hannayenku da kafafuwa wala ta'tuni bi ma'ruf kuma ba za ku saba mun cikin abin da to yake na shari'a ba fa man wafa minkum fa ajruhu ala Allah duk wanda ya cika wannan abubuwan daga cikin ku to ranar sai yana gurin Allah wa man asaba in zalika shay'an duk wanda ya saba wani abu daga cikin wayannan kuwa fa uqiba bihi fi dunya ku sani duk a duniya za a yi mar azaba fa huwa lahu kaffara an gane ku sai kuma a sanya wannan abun ya zama kaffara a gare shi da ma uquba a duniya kenan in ko aka kyale shi sai da aka je lahira to shikenan me misali mutumin da yayi zina me hukuman sa bulala da shi in yana da aure a jibi kaga wannan hukuman sa a duniya in ya je lahira ba wani abu da za a kama shi ko to shine abin da malai yake faɗa sannan kuma man azaba min zalika shay'an fatatarahu Allah idan kuma wani yayi Allah zai iya yi idan yayi wani abu zai iya yi wa wani abuwa wani yayi wani abu da cikin wayannan aje lahira kuma Allah ya ce ya yafe man fa amruhu ila Allah ko kuma wa man azaba min zalika shay'an fatatarahu Allah wanda yayi wani abu da cikin wayannan abubuwan sai Allah ya rufa ma asiri ko bai zo ya faɗa ba al'amarin sa na gurin Allah Allah ya ga dama ya kama shi ya ga dama ya azabta da shi in sha'a aqiba in ya ga dama ya ma azaba wa in sha fa'alu in kuma ya ga dama ya masa akuwa to shine malam wannan hadisin ya dauko da yake cikin wato sahihul bukhari wanda ya kawo shi akan babu alamatul imani hubbul ansar eh a wannan babu ya kawo da kuma babu wafudul ansar shi ya kawo a cikin wayannan da kuma karkashin ayar kitabu tafsir idza ja'aka almu'minatu yuwai'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ma la bukari ya kawo wannan hadisi a karkashin aya to shine ma ne yake cewa fa amrukum ila Allah azza wa jalla wa in sha'a ghafara wa in sha'a usiba ko azaba idan kun kaga dama kawo shi mabniul lil majhul wa in sha'a gufira gufira in sha'a gufira amma tunda an sa in sha'a ya fi kyau azabar fataha duka ya zama mafi in sha'a gafara in Allah ya ga dama ya ma gafara wa in sha'a azaba in kuma ya ga dama ya azabtar da wanda ya masa azaba wanda ya masa sabo wa inda ma aradu al'audata ila biladihim yayin da suka yi wato yi niyyar komawa garuruwan su ba ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'ahu mus'ab bin umayr sai annabi alaihi salatu wa sallam ya tura musu wani bawan Allah da ake kiransa mus'ab ibn umayr matashi ne wannan karanta tarihinsa na mai sunan majalisin nan ko kwarai kuwa to Musa bin Umair yana cikin wato a a samari saurayi ne shine ambassador na farko da Annabi ya fara turawa Madina alal akalli wanda yake a majalisin nan ya kamata ya san haka sannan abu na biyu mahaifiyarsa biloniya ce a Makka tana da kuɗin gaske wanda idan Musa kafin ya musulunta in yayi ado ya fito duk wani dan gaye da yake dan kwalisa a cikin Makka buya yake domin da ya zo za ga shi dan kauye ne kai baka ma iya tumatin ba ko complete ga mutsab ya to sannan idan ya sa bakallin rigarsa idan doguwa ce tun daga sama har kasa gwal ne shi sa ƴan gayu idan sun gan shi buya ce amma lokacin da musa bin umair ya musulunta uwarsa ta sa wa persecution ta tsananta masa cewa ta ya bar musulunci duk wani abu da yake na tattalin arziki ta kwace akan ne dawo kuma tana mutuwar sansa amma yace wallahi shi dai ko me za ta kwace ta kwace amma ba zai da aka burki aka taimar lokacin da aka yi man shahada aka kashe shi a yakin Uhudu da aka zo kowa da tufafinsa ake rufe shi da aka zo kan mutsafin umar saboda babu kayan yanzu ba shi da ma isasshen kaya da aka zo in an rufe kafarsa sai kansa ya fito in an rufe kansa kafafuwansa su fito annabi ya ce idan kun tashi rufe shi kawai inda ya fito ku tiro ganye ku sama a haka aka rufe musab bin umar ya yi wannan ne kawai domin musulunci eh ya rabu da duniya don ya samu lahira to shine ma da yake cewa eh an tura musu musab bin umar wa kana fatan shi kuma saurayi ne min fitiyani quraish daga wasu samarin qurayshawa li qur'ahum alquran dan yaje karantar da su alqurani wa yu'allimuhum alislama kuma ya koya musu musulunci wa yufaqihuhum fi din kuma ya fahimtar da su addini fa kana yusamma muqri almadina ya kasance ana kiransa alai mallakabi da cewa muqri almadina wato makarantin mutanen madina musa bin umar ba wa kana manziluhu ala asad bin zurara gidan da ya zauna ya sauka ne a gidan wato wa asad ibn zurara kaga ya kamata shi ma a rike masaukin sa kamar yadda zamu ce waye sauki annabi alaihi salatu wasalam a madina sai farin gida waye abu ayyub al-ansari ya zo zara gaskiya da ayya kayyum ya sunan Khalid na gaskiya mai sunansa Abu Ayyub al-Ansari na gaskiya Khalid bin Kuwaili kai za ta amsa ko Khalid bin Kuwaili sunansa sunan Mus'ab bin duk kun yadda kuka shiru Abu Ayyub al-Ansari to an baratu barandu ya sunan koma dawowa gidan kowa da akwai ya suna da ai sunan nake fara faɗa suna abu hurairah wannan kowa ya sani ko kowa ya san wannan ya sunan abubakar ta abdullahi bin abi abubakar ta ba abubakar ba ba sai na abubakar abubakar ta wanda yake da hadisin annabi alaihi salatu wasalam ya ce ko yake cewa mu ba ma tafiya sujada har sai mun ga annabi ya kai goshin sa kasa shine mai wannan hadisi a sifatu salat ya suna abi bakarata biyu ya ya sunan dako muku sunan dai eh barau bin atib shi wannan sunan sa kenan sallallahu alaihi wasallam har ku yi wata wancan da aka ce ya ta yana ta lissafin yan bala aka ce shi kuma abu huraira a wannan kulab yake sai ce ai yana tunanin sabon kulab yake amma dai Allah ko wani ne yewa kanin sa haka shi yana ta lissafi yana ce masa ai wannan selection din kulab din Manchester kaza ya rika bayani hatta da reserve ya zo na Real Madrid ya zo na Barcelona duk yana yi sai yayin sa yana gefe sai ce shi kuma abu huraira a wannan kulab din yake sai shiru sai ce ai yana jin in ma dai dan wasa ne to sabon dan wasa ne ko kuma kulab din su bai shahara ba bai san shi ba wallahi to kar a irin wannan wayannan lakaban gaba sai a ce ba a sani ba yanzu ga abubakar ta na dauko ba a san shi ba abu ayyub al-ansari ana kama kame um sewa abu musa al-ashari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Abdullahi bin Kais wannan ya fita Abu Musa al-Ashari ya fita ko ya fita Abu Sa'id al-Khudri eh sunan baban sa ka fada Abu Sa'id al-Khudri ko sunan sa kenan eh kai bukin dan na ka kuta kwakwalwar ka tana dan butin amma ni wayannan lallai za mu rika rikafi gilai ke ke ai yana da kyau irin wayannan a ce ana rike su kwarai da gaske ba tuno ba kai naka da wakati ai babansa ne malik ibn sinan to gaskiya a je a binciko wani abu nake so ku kiyaye shi ne duk sahabban nan masu lakabi kaftin su kaftin su kowanne ka yi kokari ka karike ba wani yawa ne da cutan ba kowanne a ce ma abu musa al'ashari ka ce kamar da zan abu waira sai abdurrahman bin sakir an gane to haka kowanne da mun zo mun ce abi bakarata ka ce wa da wani an fahimta da kyau ko an ce abu musa al'ashari ka ce abdullahi bin kaisin kamar yadda malam ya faɗa ko ba ba ku wani likit na san an yi an yi littafin riyar tarihi na a majalisar nan ana yi to ai ko an an wato an makara a cikin ba a san su ba domin malam nawawi yana da wata dabara in yanzu za ku ga ya kawo kulle yana kawo su idan ya ce wani wani zai ce wani kenan imamu nawawi a riyadus salihina a iyanan ma duk za ku gansu amma dai gaskiya da Allah ku je ku duba tunda ana yi a je a duba a ga me full name din su barakallahu fi sa'd ibn malik ibn sinan shine wa shine abu sa'id al-khudri amma a dubo mun karin cikakke malam ya zo ya zata amsa dan na'am nufa'u bin al-harith ya ta ana ta gotin ana ta nufa'u bin al-harith to zan rika in Allah ya da zan rika binciko sunaye kawai ina wurgo muku eh yanzu ga shi an faɗi wayannan amma ne har yanzu a nemo min na wato na na Abu Ayyub al-Ansari saboda shi bai kamata in gaya muku ba wanda ya dauki annabi a gidansa lokacin da ya je Madina a ce ba a san kullum din sa ba ai ya kamata sai inda kabila ma an sani wannan shine to shine ma da yake cewa fa kana yusamma mukri al-Madina wa kana manzilu ala aqad ibn Zurara masaukin sa shine gidan Asad ibn Zurara kamar yadda bara muku ta tambaya a gidan wa Abdurrahman bin Auf ya sauka a Madina ya kawo a cikin riyadu salihina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bara mu je kan gaba sai ba zan karasa na ga mun kusa zuwa malai yake cewa wa inda ma aradul audata ya dauke wa kana manzilu ala asad bin zurara wa aslama ala yadayhi khalqun kafir mutane masu dimbin yawa sun musulunta a hannun mus'ab bin umayr min al ansari daga mutanen madina an gane ko tunda wuta ta dauke ba za mu tsaya zai tashi to ba za ta kawo mana yake durusun wa ibar irin darasan da zamu diba ga ababen lura a ciki annal islam yudhibu jami' al fawari ka sani cewa lallai musulunci yana tafiyar da dukkanin wato tawaga kungiyoyi yana tafiya da su ko yana tafiyar da wannan kungiyancin wani adawa da kuma gaba da take tsakanin mutane wa yusiru atba'ahu fi wahdatin wahida yana kuma hada wato surkuntaka ma na mabiyansa fi wadatin wahida a matsaya guda ɗaya. Min awwali lahabati wato a karan farko ma ya tani ko atba'uhu za ka ga mabiya addinin musulunci sun rungume shi idan kanu ala fitra idan suna kan fahimta ɗaya. Su rungume shi ka rika jin cewa wani dan uwanka ne duk da cewa ba kabilar ku ɗaya ba. Ba huwa kada alhaba shahna gashi nan annaba ne da wasu wasallam ya tafiyar da shahna gaba bainal ausi wal khazraj wacce take tsakanin ausu da khazraj fi awwali sana a shekara ɗin tel abin da suka yi na gaba wanda shekara wato shekara aru aru ba ana wannan gaba domin kakannin kakannin su ne suka gadan musu amma cikin shekara ɗaya annabi ya tafiyar da ita wa yaqdumu waqtul aqabati min al-aws wal khazraj hatta aka samu cewa wai gashi ana iya samu ai zama tsakanin kabilu manya-manyan mutanen aws da khazraj wanda da ba ta zama inuwa daya malai ce al-inayatu tamma wato abun lura wanda yake cikakke kuwa duk tsiyari da'iya dangane da zaben mai da'awa ba kowa ke tura ko wannan kaje ka tura yake da'awa sai ka matsala yanzu kamar wata wata da aka tura ta lecture a wata boarding school da ta je kawai sai aka yi mata kwashe a cikin bayanin ta sai aka yi mata tambaya akan nikafi kawai sai ta yi gafi take cewa ai shi sa in kika fara sa ni kafi wallahi tallahi ba za ki cire ba lazim tana wannan abu sai kawai wanda suke zaune a gurin wasu sun suka rika cirewa tun da an ce aka ta ba cirewa har kiyama ta tashi to shine wannan ta halin da ta yi akwai wani abokin mu shine mai amsa tambayoyi kawai ana haka sai an turo sai aka yi kowace takarda ta tambaya akan cewa menene kuma hukuncin masu sa gyale yana ganin kwashin din zai zare domin da yawa a gurin yan lakta akwai masu gyala idan ta kawo wannan wani ta'adin za a kome domin wancan ka ga matsalar da ta kawo shi ne kamar ayatul qur'ani ne da za a ce in ka haddace qur'ani ya zube za a ci kwankwasa ma kai za a yi ma azaba ina jin wani aran ma ko wani aran ma na je wuce su jiya ina jera magana yana to me amfanin haka kaza kaza kaza to irin wannan ne sai ya zamto kana ɗauko maimakon kai gyara sai kai ta'adi maimakon kai gyara to ta'adi za ka yi kana dole sai an kalli mutumin da yake wato ya san ɗabi'ar mutane kuma ya iya da'awa ba wanda zai je kara burma mutane cikin daji ba shi za ka samu matsala tsakanin wancan mutum biyun ai ko tsakanin rahib da malami ka da aka je aka tambaye shi cewa na kake mutum ta sayin da ta cewa kai Allah ba zai ma gafara ba mutum ɗaya ma Allah cewa ya je mar wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah ko mai duk wannan musibin ya afka wa zai ce to bara hada da kai na da amma ka da aka je aka samu mai ilimi wanda ya san dawa ana zuwa ya cewa ne mutum ai ba a shiga tsakanin bawa da Allah sai je ka kawai abin da yake so da kai ka tuba bakar amma Allah yana maraba da kai fiye da yadda tsinkiya take maraba da tsayar ta sabo wanda wato wanda ya bata ta ganshi ka kuma hakan akai to dole ne sai an duba ba wai karatu ne yake sa mutum ya dawa wai sai kana da wato uslubi a salifu da zaka iya yin dawa shi za malamai musamman malaman saudiya suke rubuta littattafai akan fiqhu da'awa ya ake fahimtar da'awa ya za ka iya yin da'awa malaman da'awa daban na fatawa daban to shi ne malami yake cewa to sai an kula da wannan bakar tawaffara bi mus'ab idda haqiqa mus'ab ibn umar ya cika shine tawaffara ya cika wasu wato abubuwa masu yawa iddata sifati sifofi masu dimbin yawa shi mus'ab ibn umar fa ila janibi hifzi na farko a duba bangaren haddasa eh yana da hadda kwarai da gaske lima da zala min alquran ani da abin da ya sauka a wannan lokacin na alqurani wa yayi hada ji duk abin da kafin a lokacin a tura shi din duk abin da ya sauka to ya hada ji wa ma'rifati bil islam da kuma irin sanin da yawa musulunci duk da karanta yake karanta wa huwa yatamayyazu bi zakai wal fitna yana bambance abubuwa bi zakai ta hanyar kai kun basira zakawun wa hirsun din nan da malam mai ta'lili yake faɗa wal fitnati da kuma saurin gano abu falfafil saurin gane abu yana da fitna fahimta wa hutun tasarruf da kikkiawan wato tasarrufi shine mu'amala yana da kyakkyawar mu'amala wa julatil azmi kuma Allah ya baki baiwa irin ta bujiro da magana ya tsaya ake gaya wa mutum magana kaza shine julatul azmi yana da baiwa bujiro da magana wal qudratu ala al-ikna' an gane ko kuma yana da ikon wato yadda zai takaita ma abu shi laconic da bature yake faɗa laconic shine wanda za ka abubuwan da wani zai zo yi minti biyar yana yi shi a minti ɗaya zai isar ma shi kamar irin baiwar da Allah ya wa malam Jafar a ga yana da wannan baiwar da lakar magana wanda za a isar ma da sako wanda wanne zai awa ɗaya ne ki awanci goma sha biyar ya isar da shi ya tafi to irin wannan wannan baiwa an fahimta da kyau ku to saboda haka Mus'ab bin Umair yana da baiwa ta takaice magana na uku hadara bayatan akabatul ula isnan min al mutum biyu ne daga cikin mutanen aus suka halarci wato al'aqaba wanda idan ba zan manta ba akwai wanda ake kira abul haitham ibn sayyahat da kuma waimu ibn sa'ida wayannan duk suna cikin ausu sauran kuma da aka kawo sun zakuwa na ibn abdulkai duk suna cikin wato kazrat wahala ta ɗauwurin muhimmin wannan kuwa kai komo ne wanda yake mai mahimmanci li maslahatil islam dangane da maslaha ta musulunci faqad istada an nafru sittata min al-qadr qadrat hakika wato mutum shida ko kuma wani ayari na mutum shida daga cikin qadrat sun samu iko an yi tajawazu qissata sara'at dakhiliya an gane ku na cewa ƙetare qissata sura'at ad-dakhiliya wato su ƙetare irin abubuwan da aka shigo musu da su na wato rigingimu wa yuhdiru ma'ahum sab'atun juridan sannan kuma su bujiro da su bujiro da wato wasu kabilun daban waɗanda suke guda bakwai su su halatto da zuciya abubuwan da suka samu fihim isnan a cikin sa akwai mutum biyu min al-aus daga aus wato wancan mutum shidan har sun samu ikon da su iya janyo wasu daga cikin wasu kabilun daban waɗanda ba ba su ba domin su fahimci abin da suka fahimta malin fi fihim isnan min al-aus a cikin wayancan din akwai mutum biyu daga aus wa hadha ya'ni annahum waqaw fil izamatihim lalle wannan yana nufin sun cika abubuwan da suka lazamta Allah ti kada uwa ala anfusihim an gane ko wanda suka yanke su akan kansu tun da can wanda ba ta ga musu ji fi muhawalatin ra'abi sari'i dangane da wato kokarin da suke yi na wajen jefa wa kansu abubuwa marasa daɗi wa tawjihi tayyara da kuma fuskan da dukhul islam fil madina da fuskan da wato at-tayyar shine wato tartsatsi li dukhul islam da fuskan da tartsatsi wato irin abubuwan da za su faru fi dukhul islam li dukhul islam fil madina dangane da shigar da wato musulunci cikin madina na ya goge a can gaba me ya rubuta a nan eh ausiha wa kadiri wa kadratiha dangane da ausu da kadrat din gaba daya wa tajawuzi sura'atil qabaliya alqaima da kuma ketare da jinjimu waɗanda suke yin su da wanda sun tsaya a kan su sama da shekara ɗari ana ta fama da su yanzu sun ketare sun yi watsi da su ba ruwan su wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da wato suka fara a a mausim na biyu a akaba ta biyu malam zai fito da sunaye kamar yadda muka faɗa ya kuma yi ƙarin bayani dangane da wato abin da ake nufi da akaba an akaba to saniya dangane da irin mutanen da suka shigo da abubuwa da suke kama da haka wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan da da muka yi kuskure Allah ya yafe mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amma na ga wasu na ta yaɗawa sirri a cikin whatsapp social media ko facebook cewa musamman ina mamakin mutane da suke ɗaukar abubuwa da baka da cikakken sani a kansa kai magana a kai cewa watan safar akwai menene kola a gana kuma akwai musibu da waye irin dai a ƙa'id na jahiliya ba a buki a ciki na ga wani ya tura wani ya turo min ɗazu na gani cewa ba a buki a ciki ba a ɗaurin aure ba a kaza duk wannan abubuwan jahiliya ce mun bi hadisi a nan ya kamata kai kuma da Allah ya sa ka san hadisin sai kai faɗakarwa a kai in wani ya turo ma kai masa rabbi da wannan hadisin cewa ya annabi ya ce la'adiwa wala iyarata wala hamata wala safa ko a ya faɗi wannan saboda haka wannan itikadi ne na jahiliya kuma annabi da ya zo ya rushe shi cewa ba gaskiya ba ne ba kyau daga cikin iyalansa ma akwai ɗaya da ya aura a watan safa saboda haka ƙarfi wannan dalilai ne da ya kamata ka rusa wayancan a ƙayan domin akwai bawan allah da yake gaya mu kusan sai da wannan abin ya zo ma abin ya fara tsaya mun a zuciya kusan a wannan watan za za a bikinsa yan cikin gari ne iyayen ka ke sam eh a lokacin ba kira ne yana tambaya ta akwai wani dalili ne da yake nuna cewa babu kyau a yi biki a safar domin ya ta lokaci an kai kayan aurensa sun ce sam sai dai da da shi muharram ko rabiul awwal rabi'an al-awwal kuma dole haka haka ko dai safar ko dai muharram ko rabi'in al-awwal saboda kaga wannan akidu ne marasa kyau waɗanda ya kamata a ci lallai mun yi kokari idan wasu ya taɓa ramu kuma mu ga yadda za a yi mu yi convention din ta kassara ta kar a bar ta ta rika yaduwa a cikin al'umma su kuma wanda suke irin wannan ya kamata a basu da siya cewa su ji tsoron Allah duk da yanzu dai matasa suna karatu amma dai ita ba na wani lokacin ta fi ta saurin karbuwa fiye da gyara da wuri zai ga mutane sun karbu ba na kafin ka amfani su da kai daga kai kuma shi ke yanzu irin wani abubuwan na mata nawa ga wata ne ake larabar hakan ake larabar cikin watan sama ba a buɗe kaya wai ranar musibin duniya cikin gaba wallahi haka za ka ga mu iyayen ma aka yi ta za a zo ko ba abin da ake wani a tsakar gida rana komai kifin shi aiki wakar da zuba a cikin abu a wannan kuskure ya kamata a yi kokari a ga an yada da kai wallahu ta'ala na ya kuma فأتى به جبريل من to a nan me ka fahimta to yanzu wanne ne daidai a kai ma ka sani ai kai ma ka sani tsakanin wannan da muka biya ko da wanda kake bi ko shakkawa mu ala hari wannan da ka biya shine karatu yanzu akan in bude ko ba muka akan matsalar abin da ake ji a Isra'il ai ba za mu gama karatun ba don kowa yana da labarin da yake haka zuwa taron Isra'il kuwa to a wannan awoyin gaba ɗaya labarin Isra'il yake bayarwa ka ku ai ba karamin labari bane awoyin nan in kwana za a yi tun daga bayan Isra'il har gari ya waye labarin Isra'il yake ya za ya zama irin naka wanda a can a sama ta ɗaya zai ga a cikin hawa biyar ana bayani ko bayan kai a sama ta ɗaya ga abin da aka gaya ma an yi kaga wata sama iri iri sai ina jiya ta su sama amma ni a wannan sama ga abin da aka ce ma shi ne kawai abin da za ka kalla wannan da ka karanta shi ne karatu ba da yari ba ruwanka da wani an ce kaza kaza kaza ba ruwanka dai cewa kaza ai na ba kuma a tsarin da su bane cewa tsakanin zo dai lokacin ya tafi a dangane da matsalar isra'ila ne na baku a tsarin a kai banda wannan eh wajen kaji sai kwakwalo da kuke magaji wajen fi sallah sai kuma ne a na ce shin annaba yau ga kallon masallaci good na yi wannan tambayar sannan kuma na ce shin annaba alaihi salatu wassalam ya ga Allah ko bai gan shi ba ai na yi wannan tambaya na ce akwai maganganu guda biyu nake so ko a je in ko dalili wanda shi dan neman ta da zo ne fara ta kansu amma dai mun ce a je a dubo saboda akwai ra'ayin sahabbai guda biyu akan wannan manyan sahabbai kuma nake so a binciko a ji menene a kai wannan mu ta mun ja lokaci a yi sai sati mai zuwa insha Allah.